الرحمن الرحيم وعلم أن أولادكم صدقا لما معكم ولا تكونوا عما فعلتم به ولا تجتنوا بآياتي سننا قليلا إياه واتقون وبيد يأتي وآمنوا ku ba da gaskiya bi ma anzaltu da abin da muke saukarwa ko da abin da nake saukarwa ji ubangiji min alqur'ani daga alqur'anin nan bakin kalmar da ta zo daga manzon Allah wato ita ce magana alqur'ani abin duk da kaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a zamanin da ake yin wahayi wato shine magana alqur'ani magana Allah kenan Allah ya ce to duk abin da annabi ya zo da shi ku ba da gaskiya da shi musaddiqan lima ma'akum domin shi alqur'anin nan mai gaskatawa ne da abin da yake wajen ku Yahudu da Nasara yana taurari Alƙur'ani ya gaskata a taura bai ce ƙarya ba ce saboda haka Yahuda kuma ku ba da gaskiya da Alƙur'ani ku ce gaskiya ne yi muwafaqatihi da wufi tauhidi domin magana Alƙur'ani da yazo da ita shine cewa la ilaha illallah haka a cikin taura akwai la ilaha illallah haka kuma a cikin injila akwai la ilaha illallah wannan buwati sannan kuma alkur'ani ya zo da labarin annabcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a taura ma ta zo da labarin annabi in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya bayyana sai da ubangiji ya aiko da sifa sa cikin at-taura cewa annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani wanda babu annabi bayan sa sunan su Ahmad haka Allah ya gaya wa annabi Isa annabi Isa kuma ya gaya nasara ka gani kafin nasaran kuma akwai yahuda da Allah Musa ya gaya musu cewa akwai wani mutum mai suna Ahmadu Muhammadu sura sa'iri kaza ce sifar sa'iri kaza ce habila sa'iri kaza ne amma shi ne annabin ƙarshen zamani babu wani annabi wanda za a yi bayansa wanda ya bada gaskiya da Musa wajibi ne ya bada gaskiya da Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su Yahudu da suka tadda irin kamannin annaba cikin asaura idan inda Allah ya rubuta ce annabi Muhammadu fari ne sai Yahuda sai su shafe gurin a cikin asaura sai sai annaban da zai zo karshen zamani baki ne idan Ubangiji ya rubuta a cikin asaura cewa annabi Muhammadu annaban karshen zamani ba dogo ne ta sama ba ba gajere ne kamar wada ba sai su shafe sai sai ai gajere ne ainihin kamar wada ko ku su shafe su dogo ne wanda ya wuce misali ya tsawo to sannan idan ubangiji ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga inda zai zauna sai su sauya wato a maimakon maka sai su nuna su ce ko a ɗaifa zai zauna ko a farisa ko a rum don maka gurin ba su da daraja a wajen yahudawa sai rum sai farisa haka suka dinga kankare kamannin annabi a cikin attaura suna sauyawa saboda kin annabi din Allahu akbar wala takunu awwala kafirin bihi ku bani isra'ila ubangiji ya ce kar ku zama ku ne farkon masu bukircewa da alqur'ani a zo da shi ku sai ba ku yarda da shi ba sannan ba ku yarda da annabi muhammad ba kar ku fara yin haka ni ahlul kitabi kada ku zama kun sunnata wannan abu ya zama hanya ga ƴaƴan ku duk domin idan uba ya soma abu to ƴaƴansa ma sai su kama saboda haka ake son uba na kirki ko aure za ka yi ka duba uba na kirki idan ka duba uba na kirki ka auri ɗansa jikoke wannan dattijan wato ‘ya'ya ka kenan za a samu na kirki idan ko uban lalatacce ne za a samu ‘ya'ya lalatattu sun yi wajen uwar domin haka ce akwai wata fa'ida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa a wajen haihuwa jiya mun karanta gurin inda ubangiji ya ce mana yayin da ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam ya kwanta yana bacci aljanna shi adamu sai ubangiji ya zari haƙarƙarinsa na wajen hagun kwaya ɗaya na ƙarshen hautan haƙarƙari sai aka halitti matarsa na hawa wato saboda haka sai haƙarƙarin wajen dama ya saura kwaya goma sha takwas haƙarƙarin wajen hagun saboda an zare ɗaya ya saura kwaya goma sha bakwai to sanan ne aka gane cewa idan mutum yana so Allah ya bashi ‘ya'ya maza wato yayin da ya kwanta da matarsa idan suka yi jima'i da ita da sun gama jima'in nan ya gaya wa matar ka ce mata wance ka ce na'am yanzu fara kwanciya a kan hannunki na dama tukuna wato sai ta kwanta a hannunta na dama wato haƙarƙarinta na dama ɗin nan ta kwanta a kai kai kuma mijin kai ma ka juya ka kwanta a kan haƙarƙarinka na dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sha Allah wanda ya faɗi dai a wannan jibahin an sami wato Allah ya kaddara za a haifa ɗa to namiji za a haifa kuma Allah na aikata abin da ya so Allah na iya saba kuma ya zama mace din amma mafi rinjaye in dai mutum ya aikata haka zai ga namijin haka haifa haka Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar to ubangiji ya ce kada ku manya daga ahlul kitabi waɗanda suka riski manzo Allah yana karanta alqur'ani kada ku ki alqur'ani kar ku ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin in kun ki alqur'ani sannan kuma kuka ki annabi to li anna sarfakun taba'un lakum ya yan ku fa za su bi ku in kun karyata annabi duk da kuka haifa da cikin ku ba zai yarda da annabi kaku haka ake yanzu da suka ki annabi Muhammad a zamanin har yanzu Yahudawa ba su yarda manzo Allah manzon Allah bane nasara ba zai yarda annabi muhammadu annabin allah bane sai nan da ya kalma shahada tukuna haka yahudu ba zai yarda annabi muhammadu annabin allah bane sai da sai nan da ya kalma shahada fa ismuhum alaikum idan ku kai ka fara aikata sharri duk mutumin da ya aikata irin wannan sharrin to zunubin su kai na kanka don haka manzo Allah yace man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna san سيئة فله وزر فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة in mutumin da ya fara aikata alheri a guri har waɗansu gani su ma suna aikatawa bakin wanda ya aikata irin wannan alherin za a bashi ladan shi wanda ya aikin kai kuma da ka fara yi ubangiji ya ɗebi wani ladan ya baka a kai maka ko da kana kabarinka daga rannan har zuwa sashen kyama wanda ya aiki da wannan abin sai an baka lada dan haka ake so a fara alheri a guri dan wani ya gani shi ma ya riƙa yi Allahu akbar kun gani yana daga cikin irin wannan fara alherin kun ga wannan guri da muke yin karatun nan dattijan da yadda ake fara karatun nan Allah ji kansa alhaji shine ya dauki nauyin bakin jinin yin karatun a tun lokacin da karatun ya faka bakin jini ya yadda ana yi ana yi wannan ya zo ya yi tafi wannan ya zo ya yi tafi bai hana ba har Allah ya nufa wato ya rasu matarsa ta zama ita ce kuma karfin gurin hajiya ita ma Allah ya mata gafara ita ma bata kankare maganar abin da mijinta ya bayan da suna ƙananan zamanin har ita ma Allah ya mata rasuwa gashi yanzu yayan kuma sun ka karfi su ma suna nan suna hidima akan a karanta alqur'ani a gurin to da kira aka fara a gurin da yanzu haka ake kullum sai an kira a gurin kai da kana ke da kuɗi yanzu idan ka je ka gina wani guri ka kewaye ka ce a zuwa ya damba a nan a zuwa ya kira a nan a zuwa ya rawa a nan a zuwa ya sha giya a nan a zuwa ya liman a nan a zuwa dukkan abin da za a yi na sabo a yi to bayan ka mutu ma ƴaƴan ka su gada ana ta da gidan kiɗa ne bakin wanda aka kada sai an kai maka lafiya bakin giya da aka kurba ko rawa ko tata ko dara ko kallon dambe ko kallon kokawa ko kallon shaɗi bakin abin da aka yi za a basu zunubin sannan kai kuma aika maka naka lahira haka manzo Allah ya faɗa gashi kuma alqur'ani haka Allah yake yace kar ku fara aikata sharri domin ƴaƴan ku sai su bi bayan ku in sun bi bayan ku zunubin su kuma yana nan akan ku wala ta ta bi hati sauna kalila sannan kuma kar ku musanyo ayoyin ubangiji allati ita ce wannan fi kitabikum wato gani a cikin littafin ku min hati muhammadin irin sufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah rubuta a tawakar ku kankare Allahu akbar ka gani anan wa bakalahu al-ma'asinina wato ubangiji ya yi Allah wadai da waɗanda suka tabbata akan saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biya sharatin ukura da waɗansu halaye guda goma ka gani kitamanin yin amri muhammadin na farko kenan ɗaya Allah ya zargi kafirai su ne yahudawa da kowane irin lamarin annan muhammadu cewa fari ne ba larabe ne ba ƙureshe ne ba kuma dogo ne can ba ba gajere ne ba yana da wushiya don maza na haƙoransa wato ba su haɗu ba haƙoran annabi ba a haɗa suke cin ba akwai tsakani tsakani tsakani kowane ɗaya bai haɗe da ɗayan ba haka sufa haƙoran annabi yake amma yahudu sai kankare a taura tunda Allah ya aiko da shi akan haka sai kankare ya ce haƙoran haɗa suke ko wushi ya babu dan ƴaƴansa ya sun tarar sai ga annabi an ce shi ne Muhammadu amma ga haƙoransa a rarrabe sai ba haka mun gani a taura ba alhali ko haka Allah ya soka a taura sannan manzo Allah kuma yana da ido manya manya haka idansa yake bakin gidan annabi wajen bakin baki ne ya dan gaure da ja kaɗan wajen farin kuma fari san ne kamar yadda ka san nono haka farin yake sannan yana da gashi na gira zara zara mai tsawon gaske wanda kuma a jikin gashin akwai haske Allah ya lili ka kamar kamar lubu yayin duk da ka zuba ido za ka kallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani haske da Allah ya sa a jikin gashin idan wato wanda ya rufe gidan idan ka kallace idan ma wannan hasken sai watsa maka idan su ko da kai ba za ka iya ido hudu da annabi ba Allah ya ba mu albarkarsa to irin waɗannan halayen haka yahudi suka rika duk abin da aka ce na annabi ne a tauraron sun gani sai su bata gurin wata alibin kalimin sannan suka rika musanya kalmomin Allah abinda Allah ya ce ayi kaza sai su hana kamar misalin inda Allah ya ce din nan idan mace ta yi aure namiji ya yi aure sannan suka yi zina to in an kama su kashe su za a yi idan ku ɗaya ne musulmi a cikin su ya taɓa yin aure to shi za a jefe wacce ba ta yi auren ba a yi mata bulala ɗari ta kuma to sai suka ce a wannan hukunci ya yi tsanani mu ba za mu yi aiki da wannan ba suka ce su duk abin da za a yi dan mutum ya zina in musulmi ne abin da suka gani a taura wato a yi masa bulala ɗari sannan ya biya kuma da taguwa guda ɗari shi kira abin da za a yi masa ta kankare wannan abu da Allah ya sauka suka sa wanda ransu yake so ka gani wa qawli hadha min indillahi sannan wannan karkata maganar da suka yi suka ce kuma wai Allah ne ya sauka musu akan haka wa qatalihim anfusahum sannan da kashe kawunansu akan duniya yaƙi yanzu nan kaji ya barke a garin nasarawa ne a ƙabilar nasarawa ne amma yaƙin ba dan Allah ba ba dan raya addinin Allah ba dan duniya kawai suke yi wannan ma babban sako ne a wajen su wani tiradiyyin fariƙan min diyarihim sannan da kore mutane daga gidajensu su sadda mutane daga garinsu kamar yadda suka rika yi da su zaga nan su saci mutane su zaga nan su kori mutane su gaje garin haka har yanzu nasara aikinsu kenan haka yi aikinsu kenan zo ya canza ku da arzikin ku ya kore ku ko ku zauna da ku ku zama bayan sa wannan shi ma babban sako ne gurin yahudu da nasara da dukkan mutum ma wa asihim alala hayati da kuma kwaɗayin sa akan rayuwa har abada su ba sa son mutuwa nasara duk irin abin da za a shi dai ba zai yadda ya mutu ba sai dai mutuwa ta kama shi dole ka ji daga nan an ce wai mutum ya samu rashin lafiya a garin nan ga asibiti a garin nan babba wai ya yi masa kaɗan nan ba a ba da lafiya ba za a shi kamar nan da ni da zo nan ma ya kaɗan sai ya tafi ƙasar nasara can ne ba a mutuwa haka shi ma nasara a garin sai ya tsallake ya tafi wancan garin wato duk gudun mutuwa ne bai kawo wannan me ya kawo nisan gudun mutuwa irin wannan saboda rashin sun san hakika ba su tanadi alheri ba Allah ya ce to saban su kenan na guda goma din da Allah ya lissafa bayan wannan wa adawa ce mu jibrila sannan ga suna gaba da mala'ika jibrilu domin sun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce shin wannan alqur'ani da kake karantawa ya Muhammadu waye yake ka maka shine ka ce Allah ne yake aiko da shi to waye manzo tsakanin ka kai da Allah kake karba yace jibrilu shi yake kawo shi suka ce to tun da yake mala'ika jibrilu ne yake kawo wannan to mu ba za mu yarda da shi ba da mala'ika mika'il ne yake kawo alqur'anin nan da mun yarda da shi me yasa za ku yarda da Mika'ilu ba ku yarda da malaika Jibril ba suka ce akwai dalili domin shi malaika Jibril akasarin azabar da aka yi da a ce an tsawa gari kaza sun mutu a ce an je gari kaza an juye wa garin juyin waina a ce an aika da iska gari kaza an halakar da kafiran suka ce duk Jibril ne mai aikata wannan amma Mika'ilu duk inda arziki zai sauka shi Allah yake ba ya kai mu kuma sa arziki muke so saboda haka da Mika'ilu ke kawo Qur'ani da mun yarda dawa ka barka da halin nasara da yahudi kenan yanzu a cikin mu ma haka ake a idan mutum bai ga wancan ba bari muku misalin yadda za ku gane yanzu kuma a nan yadda nasara da yahudi ake gane ba su san mutum wanda yake mai talauci sai mai wadata ta ga yanzu yadda ake gane su wato kinsu da talakawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma arayni fakiran ka gani wa tawaffani fakiran wa shirni fi zumratil fuqara addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce yana Allahu aini fakira wa tawaffani fakira wa shirni fi zumratil fuqara addu'a annabi kenan wato yana cewa Allah ka raya ni ina talaka rayuwa ta ta duniya Allah karka bani wadatar da tafi karfin abinci na haka annabi yake roƙon Allah sannan kuma yayin duk da zan bar duniya Allah ka sa in mutu ina talaka ba ni da abin da zan bari wanda ya fi karfin abinci na da iyali na bayan wannan mutuwa kuma ta yar kiyama Allah ina roƙonka ka tashe ni cikin jama'a talakawa in ga talakawa sun jeri a ce ga nan a cikin su haka annabi yake roƙa kullum sabanin annabi da bai- da yahudawa da nasara kenan tana suka saba yanzu ba yahude ko ba nasara idan ya dauko kayan sayarwa inda za ka gane baya son annabi muhammadu baya son talaka wato idan ba nasara da ba yahude ya dauko kayan sa ya kasa na sayarwa sai ka zo ka ce maka to wannan kaya ina so zan saya nawa nawa ne sai ya ce nawa za ka saya sai ka ce masa ina so in ji kansa ne sai ce to idan dozin za ka saya guda goma sha biyu zan sayar maka kan daidai abin da suna yi duka abin da zan sayar maka kenan fan daidai idan za ka sai dozo amma idan kwaya ɗaya tak za ka saya to zan sayar maka fan ɗaya da siliki wato ka ji kai tun da yake tara ka ne kwaya ɗaya za ka saya ba ya ƙaunar ka saboda shi halinsa halin nasara ne halinsa halin yahudi ne ka gana hannun annabi ne to mai saye da yawan shi za a yi wa tsada mai sayan kaɗan a ji tausayin sa a raga masa nasara da yake muna su ne suka fi ƙarfin mu mawata da addinin mu ba ma bincikar addinin mu halin nasarar muke yi yanzu ko musulmin ka je sayan goma sha biyu sai ya sayar maka akan fan daidai amma ka wari kwaya ɗaya sai ya ce sai ka ƙara sule ga shi ba yana sallah yana azumi fa amma wai shi ba ya ƙaunar ka tun da kwaya ɗaya za ka saya ba ka da wadata ne zai da kai amma in ka ce ma za ka sai zo da dozin ɗari sai ce a fan daidai ma na kuma rage masu linsile ka ji halin nasara halin yahudi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai hala bul yahuda wan nasara duk abin da za ka kai musulmi saba wa nasara saba yahu kar kai sutura irin ta nasara kar kai tafiya irin ta nasara kada kai hali irin na nasara kada kai al'adar nasara ko bai yahudi abin duk da za ka yi na musulmi daban yake Allah kuma ya nuna mana yadda zamu jama'a mu kula da kyau kun ji irin abin da Allah ya zarge su da laifi guda goma a jere suka ce ba sa son jibrilu sai dai mika'ilu suke so wai dan mika'ilu shi ne mai arziki yake rarraba ruwa yake rarraba arzikin bayan Allah ka gani wati ba in yi wasira sannan yahudu da nasara wato suna bin tsatsuba tsatsube su ne tsafa tsafe duk abin da nasara zai na tsafi ya aikata duk abin da zai na firi ya aikata shi yasa ka gani yanzu nan nasara sai ya yi mutum sura mutum idan ya yi suran mutum sai ya kawo wuta ko ya kawo batir sai ya sa a ciki sai ya ga mutumin na tafiya ko yana alamar magana ko yana alamar tsalle shine tsafa tsafan nasu ga kuma bautan gumaka yanzu nan ka gan shi da dan wani abu ya makala a wuya wato me- wanda ake ce ma mm, suna ce masa kibla a wajen su irin waɗannan su Allah ya zarge su da su gaba daya wa qawlihim nanu abda'ullahi sannan yana daga halin su mungu nasara da yahudu suka ce wai su ƴaƴan Allah ne ma kaga abin da aka ya kai mutuka kenan suka ce bayan wannan ma su ƴaƴan Allah ne to bayan wannan wa qaulihim suka kuma cewa ya suddu lahu yadu llahi magalula ka gani wai hannun Allah ba ya da tsawo ma'ana su wai Allah talaka ne haka nasara yace haka kuma yahudu suka ce yayin da suka faɗi wannan kalma ubangiji ne ai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya karanta man zalla zai quridu Allah qarban hasanan fa yudaifuhu lawa ma'afan kasiratan yace wa za a samu ya ba Allah rance kyakkyawa sadaka kenan haka annabi ya karanta yace wa za a samu ya bai wa Allah rance kyakkyawan rance da zuciya ɗaya da daɗin zuciya ba da gori ba ba da bukar magana ba ba da kosawa ba wa zai bai wa Allah rance sannan kuma in Allah ya tashi biya ya ninka masa goma ya kuma ninka masa ɗari bakwai ya kuma ninka masa dubu bakwai har kuma illa masha Allah haka manzo Allah ya karanta sai yahudu da nasara suka ce tafi yau ai mun ji Muhammad ya karanta wata aya wace ce Allah na sa ashe da ma talaka ne har yake sa mu tare mu bauta masa har yau ya aiko shi ya ce ai masa tattarma kowa ya dan kawo wani abu a tara masa ba ya da wadata yadda lahi magalunan haka suka ce wai hannun na Allah ashe dama hukumtacce ne ba ya da ruwa ba ba akbar ka ji sharrin yahudu da nasara kenan to alhali kuwa sadaka nan da za su yi wato Allah na nufin su da alheri ne dan duk wanda kaga Allah ya nufe shi da alheri to dama kamar sadaka kamar kyauta kamar zumunci Allah na nufin su da alherin aljanna ne domin ajiye maka hakki wanda in ba ajiye ma ba sai lalace a nan duniya ka gani amma fa sadaka ba duka ce take samun lada kyakkyawa ba akwai wacce mutum ma zai bai samu lada ba wato kai ne almajiri ya zo bara da almajiri ya zo bara ya bara kai shiru ya bara kai shiru sai ka ce ka dala ka tafi ka ba mutane guri ba kwa ba kwa gajiya yanzu nan dan uwanka ya zo aka ba shi ma kuma zuwa aka ba ta wannan shine babban mugun kenan yanzu shi da safe Allah bai bashi ba da rana ta sake cewa Allah ba ni baya bashi da azhar ma ka roki Allah ya kuma baka da daddare ma Allah ya baka in bai baka kuɗi baya baka numfashi ka fitar ka kuma haƙe wani in kace da safe yau na tashi ba kwabo dubu numfashin da ya fito a jikinka wanda in bai fito ba ya shiga sai ka mutu amma kace wa almajiri ya zo da safe ka bashi yanzu ma ga wani ya kuma dawowa ka ga kenan ko amma kai Allah na ta baka shi bai gaji ba kuma almajirin nan da ya zo baran nan ya ce ka bashi har kace ka gaji da zo wani ya zo ka bashi ka kosa to ka ga almajirin daga wannan baran ba abin da zai sake ma ya tafi kenan wala ka bashi wala ka hana shi in ya tafi ya tafi kenan sai wata rana amma kai idan ka roƙi Allah yanzu nan idan Allah ya baka to abin da ya baka ba wai ta tafi kenan ba zuwa za ka tafi Allah da abin kuma amma an jima ka kuma ta Allah ban sai kuma baka baka ko wannan falalar da Allah da yake mana wannan shine mai kura to akwai kuma wanda ubangiji ya ce wato kada mu yi shi shine mutum ya zo bara ya zo ya maka bara sai ka ce kai wannan zamani ya kai abin da ya kai almajiri ashe da karfinsa da ransa da lafiyarsa ba zai je ya dako ko ya kwaba ko ya je wani sarin ice a bashi ba sai zo ya ta bara ya samu ba kobo biyu sai ka bashi ka gani wannan ita ce ubangiji yake ce mata sadaka ce ya taba uba adam sadaka kenan wacce cuta ta bayan ta ka bashi ka cuci to da ka gaya masa haka gara in ya bara ka ce Allah ya bamu kawai ka ce masa haka je ni ma amma kar ka ce ungo zama ba ka gajiya da zan nan ka zo aka baka yanzu ma ka kuma da dauki kwabo sai ka jefa wai ma ya kosa sai ya jefa dauki gashi nan duk mutumin da ka ga yana jefa almajiri sadaka wallahi imaninsa ba cikakke bane in dai har za ka ga almajiri ka jefa masa ka ce dauki ko kai ba ka jefa mar ka saba Allah ka jefa masa dai fan biyar ka ce dauka kasa wallahi ka saba Allah ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya cewa da mutum kamar kuna suna zaune da sabansa sai almajiri ya bara annabi ba zai dauko sadaka ya ba sahabin sai ce ka masa ba annabi baya haka idan almajiri ya zo ya bara manzo Allah yana zaune in dai akwai abun bayarwar idan ya dauko almajirin nan kowane iri ne manzo Allah shi zai miƙe je kuma hannunsa da nasa idan ka saboda nuna darajar abin da ya masa domin wanda ya karɓi sadaka a wajenka kayan ka ya dauka ya tafi haje maka a inda kai ba za ka iya kaiwa ba domin wannan sule da ka bayar sadaka inda baka ba almajirin ba sai ka je ka sai wani abu ka cinye ya rufe ka je ka sha shadda kuma wanda ka ba maturin ko ya dauka in ya je ya ci kwaya ɗaya ta domin an ce lauma guda ɗaya idan ka ba mutum ya ci Allah zai biya ka ladan lauma kamar dutsen uhudu dutsen uhudu ko an ce a ƙasa da ya ƙasa da ya kai ƙasa ta bakwai ladan lauma ɗaya kenan ina kuma mutumin da ya bada lauma biyu lauma uku to shi sa shedan ka ga yanzu yana neman ya hana sadaka Allah ya kiyaye mu ai ka ga nasara a garin su ba sa sadaka ba sa yi duk ba wanda zaka ba sadaka ko kana da ita ba zaka samu wanda zaka ba ba na sun hana saboda ganin falalarta sannan kuma wato ubangiji yake wani inu bi ma qalu Allah ya tsine musu albarka saboda kalmomin nan guda goma da suka faɗa su Yahuda da Nasara to jama'a karmi ko bakin waɗannan abebai da muka lissafa goma nan musulmi ya kiyaye su Allahu akbar wato duk wannan abu da Allah ya wa Yahudu da Nasara na azaba da wannan fada da yake musu da tanadin ya azabce su saboda kin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne dan na taba ganin kisar wani balarabi wato bani Isra'iliya ne ma ma'ana ba Yahudi ne ba Yahudan nan duk lokacin da ya dauki a taura yana karatu duk inda ya tada sunan Muhammad a rubuce a jikin a taurar wato sai ya sa bakinsa a kan wannan Muhammadu na rubuce din nan sai ya tsotsa ya tsotsi gurin idan ya tsotsa sai kuma ɗaukan Muhammadu sai ya sa a wannan gidan sai kuma sa a wannan gidan da takardar gaba ɗaya a nan da zai karanta a saura haka yake yana nan yana nan yana nan ran nan zamanin ku annabi Musa ne yake dare a duniya ran nan sai wannan ba yahude sai Allah ya karɓi ran sai ya mutu to ana nan ana nan yan uwansu za su ɗauke sai ubangiji ya kuma malaika jibril yace je wajen Musa da ya zo wajen annabi Musa yake akwai wani ba yahude yana nan ya mutu amma Musa maza ka je kai ne za ka wanke shi in kai mar wanka ka sa shi a likafani in ka nade shi ka je ka binne shi a kabari da hannunka kai masa sallah yayin da annabi Musa ya zo ya gaya wa waliyan wannan ba Yahudi ya ce menene aikin wannan ba Yahudi dama ya musulunta da suka ce shi ba musulmi bane annabi Musa ya tambayi ubangiji ya ce yaya wannan mutum ya mutu bai musulunta ba ubangiji ka ce ma sallah in kuma yi mar wanka sannan in sa shi a kafani sannan in binne shi da hannuna ubangiji ya ce wannan ba Yahudi da ka gani na yi masa gafara dan aljanna ne yayin da ya zo mutuwa na nufin shi da yin kalmar shahada bai mutu ba sai da yace ashhadu an la ilaha illa allah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa yayin da zai cika abin da ya faɗa kenan bai huta saboda haka Allah ya masa gafara dukkan saban da yana adadin shekarun sa sannan ana musa ce to ubangiji wannan bai hude wani aiki yake wanda kai masa gafara saboda ganin wannan aikin nasa ubangiji ya ce musa wannan ba yahude san da ya dauki a saura yana karantawa inda zai ga sunan habibi wato masoyina muhammadu sai ya tsotsi gurin sai ya sa gurin a ido wannan da idan da wannan saboda girmama annabi muhammadu da san annabi saboda haka na bashi aljanna Allah ya ba mu albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar shine Allah yake ta da Yahudu da Nasara kar su zama kafirai na farko a kafir cewa Allah Muhammadu da Alkur'ani su kiyaye wannan domin in sun aikata ƴaƴan su za su gaje su wala ta da rubi ayati samanan kalilan kar ku musanyo dan amfani kankane da wannan ayoyi waɗanda na sauka muku a cikin attaura wato min ati muhammadin irin sabobin annabi kar ku rika kankare kuna sa wani to ka gani aje waran yasiran kar ku musayo dan musayar amfani dan kankane shine san duniya san girma san sarauta san dukiya mun nasara da yahudu ba su ga annabi dan komai ba wai su ne manya in sun ba da gaskiya da annabi kuma sun koma baya kenan su za su bi annabi amma in ba su imani ba su ne manya a cikin mutanen su dama san shugabanci aka ce shine asalin sharri duk wanda Allah ya dora masa sai shugabanci to Allah ya dora masa tsananin sharri don duk hanyar da zai iya samu wannan shugabancin zai aikata ta Allah kiyaye mu shi yasa ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yace ai mun sarauta ko ai mun alkali ko ai mun liman to kar ku yi masa wannan mutumin bai tantance da ai masa ba duk mutumin da yace da musulmi ina so in zama limamu ko ina so in zama sarkin ku ko ina so in zama alkalin ku yace da jama'a a tare a zaɓe shi a naɗa shi akan wannan mukamin kuma za a yi kar ku masa bai dace shi ba saboda me saboda abin da yasa yake so ya yi akwai wani bukatar da yake so ya biya amma inda a ce zai yarda da abin da Allah ya ce shi yake so ya zartar ana kamo shi ana sa shi ne yana cewa wayyo Allah na tuba ba zan yi ba wanda laifi ne muku za ku dora min wannan nauyi to amma tunda ya zaba da kanku to akwai bukatar da yake so ya biya an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar aka ce neman shugabanci shine asalin dukkan shari abin da ya kafa ce hudu da nasara kenan wa'in sun ba annabi sun koma kasa kasa idan ku sun ce su ne manya to na ba da su ba su ba su ba za su ba annabi ba ana tattumuwa kar ku koye sufar annabi a cikin atawa kar ku faɗaɗi mata ku tsulahu wajen tsoron tserewa abin da kuke karɓa min kabilatikum daga talakawansu domin duk shekara za su ce da talakawa su ku kawo kaza kaza duk wata za su ce ku kawo kaza kaza duk kwana bakwai za su ce a kawo kaza kaza suna karbewa suna tarewa su manyan amma addinin musulunci ko bai yarda da wannan ba idan dai kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da jininka da dukiyarka waɗannan sun tsira kenan ba a cewa ka wani abu sai dai in ka saba ko ka daki wani an maka arashi wato shine kisasi ko kuma ka kashe wani a maka kisasi ka biya diya in yan uwan mamacin sun maka afuwa ko kuma in ka je kai wani laifi sannan aka ce kuma an yi kisasin abun ba na mun akwai raunin da za a yi ba za a rama ba kamar ka je ka huda cikin wani wannan huda ciki ba a kisasi a kai sai diya da ka je garin fada sai ka huda cikin wani mutum da ka huda sai a kai wa alkali da aka wa alkali sai sa a tsare wanda ya huda cikin nan wannan ku da aka huda a ciki a kai shi wajen mai magani ya zauna ana magani ana magani ran da Allah ya bashi lafiya ya warke sarai to sai a yi asalin wato diyar abin da ya kama ya biya shi wanda ya huda cikin ya biya a ba wancan mutumin diya amma ba za a ce shi ma bari a rama huda cikin ba domin ba sani ba kar a rama shi kuma ya mutu sai dai irin waɗannan amma addinin musulunci ba neman komai ga kowa sai dai aikin musulunci kawai kai sallah kai azumi ka kadaita Allah ka so annabi ka gyara addinin nan abin da ka yanki zai kyau ka yi wanda ka yanki zai bata addinin kuma ka hana abin da ake nema gare ka kenan amma yahudu da nasara a addinin su duk mako ɗaya za a karɓi wani abu duk shekara ma za a taro taro musulunci baya haka wai ya fata kuni Allah ya ce ku ji tsoro na min zalika daga wannan mummunan aiki naku na ɓoye sufar annabi da kyan annabi da kyan alkur'ani
هذا من الحق من باطل ودكتم الحق وأنتم تعلمون Ubangiji ya ce wala ta rubi suna haka bil batili kada ku rika cuɗanya ƙarya annabi wato kar ku rika cuɗa gaskiya annabi a zara alaikum wacce na saukar gare ku kuna cuɗa ta bil batili da ƙarya kar ku rika haɗawa annabi tamtarunahu wannan ƙaryar ku ne kuke kago ta ku rubuta sannan ku haɗa ta kuma da maganar Allah kar ku yaka ka gani wala ta tumun haka sannan kar ku boye gaskiya na tu muhammadin shine sufar annabi kar ku hankali wa antum ta'lamuna alhali ku kun san alqur'anin nan gaskiya ne annabi muhammad gaskiya ne kar ku musanya inji Allah yake ga yahuda da nasara ko mutanen yanzu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارضوا مع الرجيم waƙimu salata sannan kuma ku tsaye da salloli in ji Allah a tsaye da sallah ba a yi sallah ba wanda ya tsaye da sallah ɗan aljanna wanda ya sallah kuma ɗan wuta ka gani mai tsaye da sallah shine wanda yake kula da wakatan sallah yayin duk da wakatan sallah ya yi a ga ya firgita ya ɗauki buta ya tafi ya kama ruwa ya zo ya alwala ya yi sallah akan wakati sannan in ya je yin sallar zai tsaya daidai ya dubi gabas daidai ya nutsu ya yi kama ya kwaikwayi annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya daga hannunsa sama ya kwaikwayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce Allahu akbar a wajen daga hannun kamun ya ce Allahu akbar anan zai niyyar sallar da zai kuma dan manzo Allah ya gaya mana ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan aikin da ka yi in baka yi niyya ba wannan aikin baka same shi ba aiki sai da niyya mutum na samun ladan aikin da ya kasa da niyya amma aikin da ka da niyya ba ko da ya yi kyau Allah ba zai kafe shi ba sai an yi niyya tukuna to yayin da ka ɗaga hannun nan wato amma sabanin kuma yadda ake aikatawa a jahilce ka san akwai wata nima na taba ji da kaina wani zai sallah yace Allahu wato yayin da yace Allahu ak sai ya faɗi niyyar da zai a tsakanin nan sannan kuma sai yace bar wannan ya saba yadda ake niyyar sallah ba haka ake ba niyya da ba ake faɗa ta sai ka gama kama ka daga hannunka sama da ka daga to yayin nan zaka ce na kudura niyyar sallar wakati kaza farilla to a yayin da ka gama fatar wannan niyya sai ka ce Allahu akbar a cikin tsakanin Allahu da aka bar ba a sa komai a nan idan dai ka gama ikama ka daga hannu sai ka yi niyyar sallar da zaka yi in ka gama niyyar sannan sai ka ce Allahu akbar to idan kai sallar ba niyya kuma sallar ba ta yi ba to idan ka yi wannan kabbara yayin sai in namiji ne kai a yayin sai ka matse kawahu ka guri daya idan ka matse su ka saki jikinka kaɗan kar ka daddage sannan ka sunkuyi da kanka kaɗan kada ka sunkuya yayi yawa kar ka ɗaga kai sama ana so mai sallah in ya riga ya kafara wato idan sai kallaci inda zai sa goshinsa inda goshinka da hancinka za su sauka masallaci to a nan gidanka zai tsaya kar ka yadda ka duba dama kar ka yadda ka duba hagu kuma Allahu akbar wato manzo Allah yace man man ta'ammala biman an yaminihi aw an shimalihi fala muta'ammidan fala salata wanda ya riga ya kabara sallah ya lura da wani a dama da shi ko a hagun da shi da gangan ba akan dole ba ubangiji yace manzo Allah ya gaya mana yace babu sallah gare shi ya dai sallah amma Allah bai karba ba domin sallah abin da yasa take da abubuwa da yawa akwai falala a cikinta ita ce ta raba mumini ta rabe kafiri ta rabe kuma wanda yake wato musulmi akwai sallar musulmi gaba ɗaya akwai sallar muminai kuma akwai kuma kafirai su ba sa sallar gaba ɗaya to sallar muminai ita ce wanda Allah yake ta aqimu salatu sai da sallah ga ruku'u mai kyau ga sujada mai kyau ga tsayuwa mai kyau ga nutsuwa ga aikata farilla da sunna da aikata mustahabi domin ita ainihin wannan iqama sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fara yin ta sannan kuma wannan daga hannu mustahabi ne sannan kuma wannan kafara da zaka yi ita ko farilla ce wannan tsayuwa da kake yi wacce za ka karanta fatiha sai wannan farilla ce kamar yadda fatihar kuma farilla ce haka kuma in ka zo karatun sura sura kuma sunna ce wacce annabi ya rika yi sannan kuma tsayuwar da kake karanta sura ita ma sunna ce ha kuma in kai ruku'u ka aikata farilla in ka dago daga ruku'un kuma ka aikata farilla bayan ka daga ka tsaya a tsaye daidai gaba ka kowace ta koma inda take ta nutsu to wannan ma farilla ne idan baka yi shi ba shi ma ka bata sallah ka bata farilla guda kenan sannan in ka tafi ƙasa yayin da ka je wato ka sa gwiwarka ka sa hannunka kuma daura da kunnuwanka ka ajiye kar ka sa hannayenka baya yayin da zaka yi sujada kar ka fito hannunka baya za shi tsakaninka faɗarka wato da kunnuwanka anan zaka sa hannun idan ka tsaya ka tabbatar da goshinka ya sauka a ƙasa ka sa shi daidai wannan goshin sa shi a ƙasa sunna ne sa hanci a ƙasa sunna ne sa baki a ƙasa musabi ne idan ka aikata ukun shi kenan in kuma goshin ka sa kaɗai ka aikata farilla amma ka bar sunna in hanci bai taɓa ba to mai aikata farilla kuma yana barin sunna ubangiji ya ce sai ya jarrabe shi kuma ya wulakanta farilla dan duk mai jin annabi sai Allah ya jarrabe shi kuma ya saba Allah yadda Allah zai mar azaba mu Allah ya ce wato walin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sannan in kun bi ni in dai kuna ubangiji yake in dai kun ce kuna son Allah kuna kaunarsa to ku ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuka ba annabi hubibkum Allah sai Allah shi ma ya so albarka san annabi Allah zai so mu ba dan sai san Allah ka tsirara ba san Allah ka tsirara bai ta Allah ya so ka ba mun sabanka ya fi karfinka kan kai wa Allah ibada guda daya da ma zai karba to ka saba masa so goma saboda haka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama albarka sa ne wato muke samun ibada ta mu Allah yake tabbata albarka sa ne kuma Allah ya aika annabi Muhammad dan ya zo ya nunnuna mana ayyukan addini kawai ya tafiya sa kaga annabi Adamu fa shekara 960 yayi amma kaga annabi Muhammad shekara 63 kawai yayi ba duniya dama shi bai zo zama ba ya zo ne ya nuna mana ayyukan addini waɗanda za mu bi kawai mu tafi aljanna in mun bi su da ya gama nuna wa ko shi kenan ubangiji ya ce to komo ya tafiya su kuma yanzu yana kan aljanna abin da yayin nan in mun rike mun tsira in mun raina mun halaka Allah ya kiyaye mu manzo Allah yana cewa da sahabban sa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di manzo Allah ya ce na dora ku akan hanya ta ku bi ta abinda ku ga nayi ku yi abinda na bari ku bari abinda waɗanda suka gaje ni suka yi sa Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauran su Imam Maliku Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa da Shafi'i su ma abinda suka yi bi su daga nan dai har zuwa yanzu ma malaman suna abinda suka yi kowa ya bi malamin bid'a in ya ba ruwanka da shi ba ruwanka da malamin bid'a amma kula da malamin sunna malamin sunna yanda ake gane shi abinda Allah ya ce shi zai abinda annabi ya ce shi zai bakin sa kenan wannan shi ake cewa ulama usunnati fitna ba ta bayyana a duniya sai ulama usunnati sun zama kadan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar wato tana na taba ganin kisar Abu Hanifa dan shi Abu Hanifa din nan mutumin Iraq to yayin nan yana jin labarin Imam Malik a Madina ana ta duk kasar Madina da maka malami masanin alqur'ani masanin sunnar annabi wato hadisan annabi kamar Imam Malik duniya duk gaba da yan sun koya wajen sa ake tafiya yayin nan Abu Hanifa sai ya to daga Iraq to da ito daga Iraq sai ya to Madina yace bari ya je ya ga wannan malami da ake labarin sa yayin nan ko sai ya dace Imam Maliku ya zo ya zauna a inda yake karantar da almajiransa ya nemi hadisin annabi ya nemi hadisin annabi to yayin na imamu imamu maliku sai ya jefa wata tambaya cikin almajiransa sai ce musu ya almajirai na yanzu idan hukunci kaza ya faru me za ku yanke hukunci a kai abu kaza da abu kaza ya faru menene hukuncin da za ku yanke yau almajiran tabbata suka yi shiru gaba ɗaya suna tunanin abin da za su amsa yayin nan abu hanifa ba wannan sai miƙe tsaye sai ce an karmaka Allah ya ce na ya ce kai mun izini in amsa wannan tambayar sai ce ne maka izini amsa abu hanifa sai amsa tambayar da maliku yayi ya ce wannan abu da ka faɗa in kaza da kaza ya faru hukuncinsa kaza ne shi ya daidai da alkur'ani da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imam maliku ya ji wannan abu da abu hanifa ya faɗa ya yi daidai da abin da yake sai ya ce masa kai kuwa daga ina kake sai ya ce masa ni mutumin iraq ne daga ina kake ya ce eh sai ya ce masa sai a imam maliku sai ya ce a hazihi baldat baladu ahli shiqaqi wan nifaq sai ya ce wannan gari da ka faɗa shine garin mutane masu munafinci masu saba wa addini iri daban-daban sun sassafa shari'a haka imam maliku yawa garin su abu hanifa kirari to abu hanifa shi kuma da ya ji an fa malamin nan ya fata ka tsiran sai baci sai ce haka maka Allah haka yake sai ce to amma ina so kai min izini zan karanta ayar qur'ani da sai ce ne maka izini karanta sai abu hanifa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ya ce wa min man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-iraqi nan da ya faɗa bakin wannan sai ma maliku ba haka Allah ya sokar da alqur'ani ba yace ba haka ba yace eh yace yaya yace sai abu hanifa yake da imam maliku to akramaka Allah inna ba ka karatun nan a gyara mu sai ce ubangiji ta ce wani man haulakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madinati yace to haka Allah yace yace eh yace to ashe ba mutanen Iran ne munafiqai kadai ba Madina ma akwai munafiqai ke tunda Allah ya ce a cikin mutan Madina ma akwai munafiqai to ashe ba mamaki a samu mutumin kirki a Iran kenan mun mutanen Madina ma ana samun munafiqai domin su da suka taru suka mazala yana gini suna rusawa dan ba mamaki yanzu idan ka je Madina wato yadda kashin Madina yake a zahirin su Madina gaba ɗayan su lafiyayyu ne kyakkyawan musulmi ne kuma amma akwai munafukai yanzu zancen da ake suna nan suna tsoron karkashin musulmi kuma amma kuma suna nan a Madina din dan wata wani wali ya taba tafiya Madina wanda ake ce masa wanda ake masa hatamul asammi sunan walin kenan ya tafi Madina sai ya sallah a ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga suwa ka ce na masjid din nan ya ziyarci annabi sannan sai ya fito waje ya ce na masu tsaron masallacin nan sai suka ce ga mu tsawon zamani ne fa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma daɗe da barin Madina din ba bai daɗe da tafiya aljanna ba yayin nan da ya ce ina so ku nuna mun wato gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kun nuna mun amma bukata na wato karkashin katangarsa nake so inda kai inuwa zan je in sunkuya a gurin in yi sallah raka a biyu safar barka sai masu tsaron suka ce a ai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko zamanin da yake nan ba za ka samu inuwa da za ta tsoho har ka je kai sallah a gurin ba hazi madinatu rasulullah wannan binnin manzan Allah amma a ce kamar manzan Allah bai gini mai tsawon da za a yi sallah in wasa ba suka ce yi bai taba yi ba sai ce to sai ce to yanzu ko sauya madinatu rasulullahi ta kuma madinatu fir'auna kenan ko suka ce a'udhu billahi wannan wani sai maza sai aka kame shi da za ka ce da manzarin annabi Muhammad ka ce garin fir'auna yace ina faɗa suka ce to a kai shi wajen sarkin madina aka tafi da shi ki mara sai wajen sarki wannan ba ko me laifin sa kuka shi ai wannan ai ya daka Allah abin da yake ya ce wai binnin nan na manzon Allah yanzu ya kuma binnin Fir'auna mu abin da ya sa maka kashi kenan sai abin da ka gani yace a babban magana yace kai ba ko bakar fata ne ku shi wannan mutum mai wannan aikin ka ta mura san mutum yace to kai ba wannan mai wani karambani ne naka har kai ka ga wannan karma yace ni neman albarka ne suka hana mun samu albarka menene ka nema ba su baka ba yace na ce su kai ni gidan annabi in na je in samu katangar gidan wajen da sai in yi sallah raka a in samu albarka sai suka ce mun wanda annabi na nan da yi ginin da zai tsawon har inuwarsa ta tafi sallah a ciki ba na ce to yanzu yaya da gidaje kuma sun yi sama har sai an daga kai da a ganin su a shi an komar da garin abinda na faɗa kenan sai tsakanin nan ginin sa ɗan gajere ne kuka yanzu kun zo kuna ta gini domin a ta sarki yake to ina son ƙarin bayani kuma ya sunan ka yake suna na Fatimul Asani yace to menene ka tuna wanda ya dada baka tsoro da wannan abu da Madina ta jirkita yace ki akwai dalili yace yanzu ka ga nan birnin Madina da nazo na zo na samu gini na kuma wanda aka yi shi da da siminti da yashi aka kwaba aka yi an samu kuma wanda aka hada aka yi wato na bulori wato wannan da ake soyawa da ƙasa din nan a toya a toya na ga duk madina ga kin da irin sa yace eh abu yace to wannan ake a duniya fir'auna shine ya fara irin fir'auna shine ya fara irin da bulo yau kuma na ganshi a cikin madina na an koma kwaikwayon fir'auna an bar kwaikwayon annabi da yake kasa sannan wannan sarki yace kana bukatar wani alheri a kasa yace ba shi kani ba ziyara annabi ta kana garin nan nazir ce zan je in ban kwana da shi in tafi garin mu jama'a kun ji irin abin da yake faruwa farkon zamani da kuma irin rikicewar yanzu Allah ya shige mu to waje mu salata ubangiji ya tana sosai ba mi ta sallah gurub gurub ana tashi ana faduwa ba warka umar raki ina yi sallah tare da masu sallah ai sallu ma al-musallina wato duk wanda zai sallah ya haɗa jama'a yi sallah da wa za a yi sallah a zamanin saukar da alqur'ani sai muhammadan mutum gun annabi su sallah tare wa sahabahu da sahabban annabi a tare a ce su zama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kun imamu qaumika in dai kana da jama'a a gurin da kake to zama limamin su in dai kana da ilimi in ko ka gaba ka zama limamin su ba to sai rashin ilimi in ya same ka ko in hidima ta yawa sai ma yawa sannan ne za ka kawo wani ya zama wakilin ka ya zama limamin su amma in dai kana